السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba da alhamis shida ga watan sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina kaga jiya ba ba ku ba mu kwanan wata daidai ba ke jiya huda ka ce yauwa ba ba mu daidai ba wanda ya daidai sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kowa ya rafkanuwar kowa jini yake mai rafkanuwar idan ba manta ba muna cikin littafin amali da yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahimahullahu ta'ala inda muke karanta rayuwa annabi alaihi salatu wassalam daga wato 24 hours ɗinsa inda malai yake babu ma ya kula fi dubur salati subhi za mu tashi hadisi na 115 110 za mu tashi hadisi na 110 daidai darasi na ashirin da biyar mun tsaya da hudu shafi na arba'in da biyar mali yake babu ma ya koda fi duburi salati subhi babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa a ƙarshen addu'ar kaga wato malamai fassara biyu suke yi ko dai ce duburi salati shine idan mutum ya zo ƙarshen sallah lokacin da ya zo tahiyya kafin ya sallama shine dubur salat idan kuma wato bayan sallah ake nufi sai a ce ba'da salat ko ba'da taslim to wannan hadisan da zamu biya su za su mu hoton da ake so a faɗa dubur salati ana nufin karshen sallah ko ko bayan sallah قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة حدثنا مولى لأم سلمة babban malami ibn sunni yace malamin sa Abu Ya'la sahibul musnad ya karanta da shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Abu Khaisama shi kuma ya ji daga malamin sa Yahya ibn Sa'id babban malamin hadisi shi kuma daga imamu Shuba imamu wato أمير المؤمنين في الحديث في إمام الشعوبة عن موسى بن أبي عائشة عن كربو دقى موسى بن أبي عائشة shine malaminsa shi kuma daga malaminsa maulan ya ummi salama wani bararren bawa ne maulal asfal kenan da maula guda biyu ne maulal a'la da maulal asfal ko maulal ni'ima maulal a'la shine wanda ya yanta din maulal asfal kuma wanda aka yanta yawwa to shine yake cewa qala sami'tu umma salama naji ummu salama radiyallahu anha taqul tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da insha Allah tabbata gare shi ya kasance idan sallar subha idan ya tashi ko idan ya salla asuba qala yana cewa allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba idan annabi yayi wato yayin sallah asuba yana faɗa wannan kaga jawami'ul kalim kenan dunkulallin kalmomi na annabi alaihi salatu wassalam ka duba kalmar Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ilman nafi'an ilimi mai amfani ba ilimi ne yawa ba kun fahimta da kyau ko domin abin da ake kira ilimi ba wai yawan ruwa da kira ba a'a ya zanto mutum a aikace idan ka ganci cewa in yana da ilimi ko yaya za ka ga ɗan sinadari da haka na ilimin ba wa kawai ya zo ya ta ba da rafarin amma kuma ɗabi'unsa gaba ɗaya sun yi yamma ilimi ya yi gabas ba ilimi shi ne yadda magabata ce ko da yake kullum na yawan gaya mana wannan ko a dabin makwara mun sha raratawa za ku ga idan aka zo ana ba bayanin rijal rijalin sanad da an zo an gaya ba wannan sahabin cewa ya san tabi'in ya shekara ɗari a duniya sai a gaya ba ya shekara sittin ba a ganji ya yi faki a masallaci ba ga yawan ruwaya amma kuma ga aiki sannan sai a gaya ma wani ya shekara ishirin bai taɓa tashi aje wani nafila ba ire-iren wayannan abubuwan shine ilimi mai amfani ba wai kawai shahara iya ma'lumat din kawai yadda duk littafin da aka buɗe za ka iya faɗar teji da jadi amma ba aiki wannan ba ilimi mai amfani ba ne ilimi mai amfani shine wanda aka bi doron lissafi wato tsari na annabi alaihi salatu wasalam sannan ake kokarin kwatanta duk abin da ya zo daga annabi alaihi salatu wasalam ba a kyamarsa kamar da muke faɗa imam ahmad kakaf suna annabi da zani ba wanda zai aiki da ita ba sai guda ɗaya ita ma saboda wato yanayi ne bai bayar ba sai yin tawafi akan abun hawa ita kaɗai ce bai ba amma kai yanzu abubuwa nawa ka sani wanda ba kai ko ɗaya ba to shi ne bambanci ilimin magabata da namu wannan kuma shi yake janyo albarka a karatu wallahi wurin ba mu misali na kusa da zamu gani tunda malam malam Ja'far baya rayan ba ku misali wannan yin yana da da abin da ya nuna ilimin sa yayi albarka shekarar malam Ja'far 47 ya wuce duniya amma ka duba yadda ilimin sa yake yake calculating yanzu ya dauka za ka yi wasu abubuwan ya bada dauka haka yana nan ba yanzu to yana da wani irin abu tabi'a saki duk abin da ya fahimta ya gamsu da shi yana aiki ne yana aiki ne kaga irin su imamu dauri da ake gaya ma a baya a ce ma shekara arba'in ne da shi ne a duniya ya tafi shi ma ka duba yana aikin sa irin wannan ne albarka Allah yake sa wa rayuwar in ka aura za ka ga yanzu in ka kalli yoyon mu da suke sama da mu wanda suke sama da shi sai ga a shekarun da suke a yanzu irin shekarun tumalar din ne kowa sun girme shi amma ka duba yadda Allah ya sa wa rayuwa albarka wani malamin ba abokin su ne yana gaya mana wani sirrin sa yace bayan wannan kuma yace shi ba sannan baya hasada ɗabi'a ce yace sun duk abin da Allah ya ba baya hasada kaga wannan ai baiwa ce ita ba a ce ba ka hasada wannan ce karatu a Madina sai da cikin malaman mu yake faɗa wannan shi ba ya hasara ji duk abin da Allah ya ma baya ma hasara to saboda haka ya kamata mu fahimci wannan duk kankantar ilimi ko yaya ko ahalari kayya to kai kokarin apply din sa a rayuwarka to za ka albarka a rayuwar albarka za ka yi gani muna yawan faɗa ko sauke ahalari kai idan ka ga rayuwarka bata canja ba to ka tuwo makanta an ya gana amfani da karatun domin dama asalin mu ba annabawa bane an kawo mu ne a matsayin mabiya annabawa to tunda kawai za mu yi da su ba isma a kanmu to dole za mu rika kurakure to wannan kurakuren so ake yau da gobe ka rika wanke su da zarar ka ji wani abu wanda yake da kana kansa yanzu to sai ka sauka wannan shi yake nuna kan adamtaka insaniyyar kenan wannan shine abin da ake to shine ilimi ne amfani kar ka dauka tarin littattafai shine ilimi a dan abin da ka sani kai aiki ne wannan shine ilimi da abin da ka sani kai aiki ne to shine ilmin annabi yana roƙon wannan a rayuwa kullum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an bi amfani ilmin ba ilmin bulamu bin ba'ura ba dan ba'ura da ake fada bulamu bin ba'ura intelligent ne yana da ilimin gaske sannan ka dauki shedan shedan shedan malami ne ba wanda ya zai ciwo shedan jahili malami ne bi ma'anar kalima wannan da ya ci abin da ya sa mata gawa ba kenan dan me yasa za a kawo wanda sun wuce shi a komai kaga ai duk malaiku ba wanda ya magana a baki ya tofa kaga ilimin sa ba na ji an gwani saboda ko da yake ya kamata mu lura da wannan idan ka dace roƙon wannan a cikin sallarka ka rika hararo cewa kana da Allah ya baka ilimi mai amfani sannan na biyu wa amalan mutaqabbala da aiki da Allah ya karba sai daga cikin magabata yana cewa inda zai samu cewa Allah ya karba aikin sa guda daya yake da sai yayi murna aka ce me dalilin yake Allah ya cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓa aiki ne a gurin masu tsoron Allah kaɗai. Ɗaya da shi abin da yake nuna aikin da Allah ya karɓa kuma shi ne ya zamto ba ka yin abubuwa da riya ka duba annabi Ibrahim da annabi Isma'il ina yawan buga mana wannan misali Allah ya ce wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi Ibrahim shi Allah ya umarta da ya je gina Ka'aba shi da ɗansa annabi Isma'il sun zo suna aiki duk duniya ba kowa sai su kadai yana tsora bulo yana miƙo masa ƙasa yana tawa amma bayan sun gama ba kowa Allah ne kuma ya su amma da suka gama ne hukunci ta haƙi hotuna a gurin sai suka ɗaga hannu suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓi wannan aikin namu innaka anta samiul alim domin kai ne mai ji kuma wanda yake masani Allah ya sa mun gane sakon da nake so faɗa kaga sun yi ba kowa ba a duniya ɗakin da suke kuma har yanzu yana nan lam yasma ilim bai bace bai yana nan amma roƙo ce Allah ka karba Allah ne yake ayi amma yake Allah ka karba an fahimta da kyau ko tajira bil biliyamin yawa biliyamin ka san boko ta ratsa mala abba da yawa ta uku an yi kuma na hudu ko rasa zami waje alaikwa sabo ne kuma ya gaba sai kuna yi yau da gobe amma zan samu wanda ke zama a kasuwa shi zan gaya wa eh ai kafin nan kafin mu gaya wa amarya akwai injiniya da ya bala ana ai kullun zira dare shi za a gaya wa tunda na san da wala ai awa biyu ba a ci wani abu ko an ja wani abu yawwa ka san goro ya fi kowa ce ce eh tunda shi na zana local government an gane ko to kaga haka haka lokacin kabila da hadin watlu alaihim naba ibn adam wa iskaraba bil haqqi fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu qad yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kai Allah yana karba ne daga masu masu tsoron Allah lokacin da suka ji suka gabatar da ayyukansu da suka yi kowane yaji idan idan a jara'arsu idan kai noma zuwa za ka yi ka ajiye zakar idan wuta ta zo ta cinye to Allah ya karba eh wuta ce za ta zo ba mutane za a rabawa ba wuta ce za ta zo ta cinye to Allah ya karba yayi kaga rigimar kabila da hari ga abin da ya faru sai ga masa aikin da ma ya takabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karbar aiki ne a gurin masu tsoron sa ba wai gurin wanda suke da suka baki ba wannan shi ma mahallin jayi ne cewa mun lura da kyau kuma sannan wasu abubuwan da zaka a rayuwarka suna kilikin wani abu ka sa shi a gaba ya zo yana timma ana timma manufa wani abu kai Allah ya karba amma kai ma baka sani ba shi za nake faɗa wata magana ko kwanaki na rubuta a sai na cewa yake muka san muna da koyayyen sako kowa yana da koyayyen sako tsakanin da Allah ba wanda ya zani da kai je Allah to ya kamata ki zanto kana da koyayyen sirri na biyayyar Allah ba wanda ya sani da kai je Allah to sai kuwa wani zai ko a iya waye ke yanzu yana da sako wani dole da zai shiga sako ne ba wanda zai gani ya gano tsirararsa ya hali an bari'a ya koshi wannan sabo ne an fahimta da kyau ko da sai sai Allah ba wanda ya gani wani yana kwance ba a ɗakinsa zai ta gije gije to ya kamata yadda kake da wannan safan idan to kana da wani alkaini da ba wanda ya sani da kai sai Allah wanda za ka iya tawassuli ne ka daga hannu ka ce ya Allah dan kaza da nake yi ba wanda ya sani da kai sai ya Allah Allah ka biya mun bukata kaza haka yan kogo suka yi wayannan mutane ukun da wato kogo ya rube saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura na biyu wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban da kuma arziki da dadan arziki shine arzikin da Allah zai baka kaci kai amfani da shi kuma yan uwanka su amfana domin wallahi duk dukiyar da ka samu ko bai in ba wanda ka cikin kyauta ba to ba wani rabon ka gaba ɗaya sauran gadin ta kai za ga mutum yanzu yana da miliyan ɗari miliyan ɗari amma baya iya yau kansa bukatar dubu ɗari to zai cewa wannan dukiyar fa gaba ɗaya da yake ta bibiyarsa gadin da yake yi kuma daga ran ko da dukiya haramci daga ran da ya mutu dukiyar ta zama ta magana kuma duk sai Allah ya yi akawuntin wannan dukiyar da ya tara sannan malamai suka ce inda magada za su zo duk hanyoyin da ka ka karumo wannan dukiyar su idan suka ci sun ta halal kai ne dai Allah zai tume ka su a gurin sa halal suka ci kai za a tuhuma akan wannan sai dai abin ya fito karar kai tsaye cewa wani bokanci yake wannan daban kuma amma karuma karumar ke zuwa kayo to su sun ta halal kai ne ka za a yi wata interview akan abin da ka tara saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kiyaye shi da kyau shi ba cewa wa rizqan tayyiban da kuma arzikin da yake da dada wanda addini zai amfana ne wanda za ka amfana da shi addinin ka ya amfana ya uwanka ta amfana shine arziki da dada ba wanda za ka mutu a rika gadi ba ta ta wani da fizo ka san wato batansa uku kuma mai kuɗi ne mai kuɗi ne da gaske imanar kalima irin attajiran da wallahi sai Allah ya mawa wata jaraba sai dai ta mutu a mata ba jima ba sai ta biyu ba ta mutu ya tsufa sosai kai ba sai ta uku ta mutu ba to nan da nan kuma sai aka rububi akan wanda za ta aure shi saboda suna tunanin an aure shi wa za a yi tumunin ta kawa za a ci tumuni don ba zai ji ba ya ya tsufa wallahi har da yan mata a masu san aurensa aka rika rububin aurensa dan dai aka ce aka ce ba sai ka zama zai ko ya zauna haka ba tunda kaza kaza yayin da sai aure wata wallahi dawa ba ji ba sai ta ce kalagira duk da haka ba hakura ba su kuma cewa bari a fara nemo mata wata aka nemo wata ita ma ta kuma mutuwa sai da guda biyar suka mutu gaba ɗaya a ƙarƙashin sa dan ɗaya da ba faɗa karara ita suke kimin yi za ta je ci kawai ta san ba za a ji ba ba za a ji ba wani sai kalagira to kaga wayannan duk guda biyu da aka zo kafin su duk shi ne yake gadon ba wanda take gadon su daga duk shi yake gadon ban san zuwa yanzu ba amma har zuwa lokacin da wani malami yake gaya mana har zuwa lokacin bai mutu ba yana nan bai mutu da yana nan to shi ba ruwan Allah ba ruwan sa kana jin kana wani lissafi kuma abin da yake da ya daban to rizqan tayyiban shi ne rizqan da zaka yi amfani da shi al'umma ta amfana addinin ka ya amfana shi ne rizqan tayyiba sannan babu wanda zai zo zoron kasa kowa ya yi kowa zuwa ga Allah ba tare da ya cinye rizqan tayyiban dinsa ba naka wanda Allah ya ginda ya naka ne zai ka cinye jira koma zuwa ga Allah shi zara ku gori ya kwanta a asibiti wata ɗaya baya cin abinci rana ɗaya a sai a kai wa uwa waya ana ayo ya karɓi cokali biyu wataƙila kuma a ranar ya ya mutu iya rabansa kenan da ya rage wannan a cikin rizkan ɗayyewar sa wanda ya rage to shi sai ya ji zai koma zuwa ga Allah nau'in haka wani nau'in daban قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان الشحاب عن مسلم بن أبي بكر قال كان أبي يقول في دبر كل الصلاة ابن السن يتي malaminsa babban malaminsa imamun nasa'i shine abu abdurrahman ya karanta da shi kuma ya ji daga malaminsa amru bin ali shi kuma ya ji daga malaminsa ya haibu sa'id al-qattan shi kuma daga shehin malamin sa Usman bin Shahab shi kuma daga malamin sa Muslim bin Abi Bakra shi kuma ya ji daga malaminsa wato shi kuma ya ce kana abi ya kulu fi duburi kulli sala shi wannan Abu Bakar din shine Nufai bin al-Harith ko shine Abu Bakar to ya ji daga gare shi dan sare musulmi yake cewa na ji babana yana faɗa a karshen kowace sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhab al-qabr fa kuntu aquluhunna fa qala ay bunayya amman akhadta hada yace yana faɗa wannan Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika min al-kufr ina neman tsari a gare ka a gurin ka daga kafirci wal faqri da talauci talauci ba abun nema bane ba za ku ga ko sahabbai da ake magana sun dan shiga kamfan rayuwa ne daga kan shekara ta baya zuwa shekara ta bakwai amma daga kan shekara ta bakwai har annabi ya duniya ba wanda ya ƙara shiga uku a harkar abin daga yakin kaibar ba to a nan dukiya ta buɗe sun samu sauƙi sosai saboda shi talauci laraba suna cewa kada alfaqaru an yakuna kufra shi za ku ga an kawo su a nan kusa cewa Allahumma ya uzu ka min al-kufri Allah ina neman tsari a gare ka daga talauci kafirci wal faqri da talauci domin yan dini abokai ne da talauci da kabuci sai suke a kuna ina wanda wanda aka yi aka yi aka yi wa haihuwa alaramman da aka yi wa haihuwa ya rasa mai taimakon sa sai John John ne ya bashi kuɗi ya sai rago aka zo yanka rago an danne shi za a yanka ya ce aka ce ka san irin malaman ƙauye ce sai an faɗi junan ba a juna ce wa za a ce ce John yace haba ala gafar da malam malamin sa dan uwansa ala ramma ne zai yanka yace yace yace yace John na gaya ba yace to ai John ba musulmi bane yace to ni na musulmi ne yace ba wanda yake baje ne ya yanka rago sai yace me haka sai kuma sai yace haka na shiga uku kakaf ba wanda yake baka mun sai wannan John shi ne ya gani a kasuwa ya ga yana ya ce yana shiga wato kullun cikin tagumi sai kan dai wanda yake faruwa ya haihuwa akai mar kaza kaza kaza to sai ba shi kudin rabu to shine shi kuma da yazo zai mata goma je ce wallahi sunan John zai sa duk abin da za a yi kaga alarmomi da masu da suke da dabara ba mutum ya sa bara'atu lantana hamba sai kulu duk farkon ihu ba za a sa ba shi John zai sa saboda John ne yake waje shi to da yawa kafirci kusa yake da talauci kada al-faqru an yakuna kufra saura kin kafirci ya zama talauci ya koma kafirci baka ji wani mawaki yana cewa yamtil baqir wa kullu shay'in biduhu wa yara al-adawa la yara asbaba hatta al-kilaba idha ra'at rajulan jinan annat ilayhi wa harakat aznabaha yace wai talaka yana yawo yana tafiya a bankasa komai ya tsare saboda talauci komai ka zo da haushin ke yake kun komai ya zama a gidan sun ke wayar adawa ta kana ganin adawa la yara asbaba baka san dalili ba inda za a zo a dauke zakalmi a gurin a rasa wanda ya dauka ana ganin yanayin jiya ta sai a ce za ka wannan da ya dauka ko ba ke ka dauka ba me ba za ta takalmin yanzu ba kaya masu kyau suke zawa dan karatun mu na lahadi sai bayan mun tashi kaga zan zan da wanda ya tabo mai da ni sai naga kafar da ba ta gani eh dan uwan Hamza ya zo nan zama eh kafin da nan mun da ba ko eh dan uwan Hamza eh tela kawai dan kafar da ba ta gani sai ya dauke takalmin azira sai ta aikin sati yanzu kusan haka ake yi shine ba dan hutu zani wannan satin ba karatu ba gaba da yau tsawon mataki musamman wannan gurin ta saka takalman yayi yawa a gurin yayi yawa masallacin jera na juma'a yayi yawa eh shi to ba da ake rubewa ma wannan karatun da muke a sabar to ba rubewa ake waje kowa ya tsota kalmi a bude to ba karamin akwai matsala wallahi a bare kuwa ni da a masallacin amma ba mu da ya kamu wani aiki ya yi mun sabon takalmi da suka ɗauke mun sai ka mun sabo sun sani ni na wani sabo ne ba sawa ta ɗaya na biyu sun sani ya ce da yayansa amma an kama shi ai yawwa ai yawanci kama mutum kamawa suke in dai za a yi wannan Allah ya sauke to kaga wannan shi ne yake wa yaral adawa da la yara asbaba a can kilaba yake hatta karnuka idan ra'at rajulan gidan in suka ga mutum ke wadata haddat ilai zai ga kai yana kada ma gida wa haraka ta ba zai ga ya to yana karka da cikin zai yana kada ma gida shi ba wakari ya san ya san mai kuɗi to da ya zan ka dabbar da kai Allah ya kyauta to wannan shine to Allah ya raba mu da talauci eh talauci ba abin yawa bane kwarai da gaske wa azabil kabri da azabul kabri da azabul kabri fa kuntu aquluhunna daga da to ina faɗan wannan fa qala ay bunayya abi bakr azai ya kai dana amman akafta hada daga wa ka koyo wannan a gurin wa ka koya wannan addu'ar da kake yi kulli sai nace anka daga gurin ka ya baba a gurin ka nabi arziki inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inna fi duburi kulli sala yace annabi alaihi salatu wasallam ya kaga yana faɗa a cikin kowace sallah shi bayan tahiyya bayan kai wa annabi salati kai allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal baqar wannan addu'o'in da zaka yi ana ake saka shi ne duburin salati karshen sallah bayan in za ka kafin sallama ana ake yin wannan addu'a hadisi ne mai kyau saboda haka amma ba ta cikin tayyaka ya kamata ka tusa ta a karshen tayya kafin liman yi in liman yi sallama shikenan domin addu'o'in da ake sa a wannan gurin suna da yawa in ka samu liman mai jan addu'o'i da yawa kai ma sai kai kai kai dai kawai da ba kana da su kwando kwando ba wanda ba a so ka zo ka tsaya jira liman kawai kai dai ya kai salatu annabi kawai ka faɗi addu'a da yake shiru yi za ka kai har sai ya gama amma da zarar ya gama to kai ma ka gama wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kiyaye na Shekara zikiran zafin har yau, ana yin ta a zikiran zafi kuma ana yi a zikiran za kuma ka da yamma sannan za ka za ka addu'in yau da gobe ma, ai mahimmanci da za ka kalla. In ka ga dama ma za ka iya sa a sujjada. Eh, a ta a sujjada ka za ka iya sa wannan. yayi amin ya Allah nau'un akar wani nau'in da ban kala akbarana salam bin muhammad قال حدثنا حماد بن الحسن بن عمة قال حدثنا أبو عمر الخوضي قال حدثنا سلام سلام المدائي عن زيد العدلي عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال wani nau'in daban malam Yunus bin yace malamin sa Salam ibn Mu'az ya karanta da shi kuma ya ji daga shehin malamin sa amma da bin al-Hasan bin Hanbala shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Abu Umar al-Khawfi shi kuma ya ji daga malamin sa Sallam al-Madaini shi kuma ya ji daga Zaid al-Hadi wa da gurin malamin sa Zaid al-Hadi Zaid al-Hadi din nan shine illar hadisin an gane ko yawa duk da wasu malamai suna wata kaji amma dai jumhurin malamai sun ce yana da matsala shi zai da la'ambi to shi ne ba hadisin illa bayan shi kuma um oke shi ne dai anan matsalar matsalar hadis hadisin an muawiya bin qura an abihi qura daga mahaifinsa qura daga anas bin malik radiyallahu anhu kai daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته annabi ya kasance idan ya idar da sallarsa kun ji wannan kuma bayan an idar masaha jama'a ta wudu ya bi yumna sai ta tafi gocinsa da hannunsa na dama thumma qala sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wa rahmanur rahim allahumma adhiba anni al-hamma wal hazan cewa na ce da ba wanda ya cancanta a bauta sai Allah ar-Rahman bi rahama ar-Rahim mai jin kai Allahumma ya ubangiji azhiba anni al-hamma ka tafayan min da damuwa damuwa wanda kake ciki wal hazani da kunci eh duka da anxiety da depression da Allah ya dauke ma ka roki Allah madaukakin sarki wannan to kaga addin da ka kawo shi a hafi hafi da gobe ya halaka ba karka ce annabi ne faɗa to mun bai inganta annabi ya faɗa ba amma ka ga ma annabi ya ma kyau kake so ka ce Allahumma aziru anni al-hamma wal hazan yayi addu'o'in ka na yau da gobe yayi amma illa shine ka ce annabi ya ce shine illa domin hadisin bai inganta ba نوع آخر ولنوع دبم قال أخبرني علي ابن أبي أب بن أحمد بن علي بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني ابن لهيعة كان جم وانا كاكا في مسألة عبد الله بن لهيعة أنا حميد بن هاني بن أبي هاني الخولاني أنا عمرو بن والد الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال ibn sunni yace malamin sa ali bin ahmad bin ali bin sulaiman ya karanta da shi kuma ya ji daga shehin malamin sa ahmad bin sa'id bin hamdani shi kuma daga shehin malamin sa ziyad bin yunus shi kuma daga shehin sa ibn lahiya wanda shine illar hadisin shi malamin sun ba a baki ba a karban maganar sa shi kuma daga malamin sa hubayd bin hani bin abi hani al-qawlani shi kuma daga malamin sa amr bin malik al-jambi shi kuma daga malamin sa Fadalah bin Ubayd radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake idza da ahadukum falyabtadi bi tahmidi bi tahmidi idan kayan ku zai addu'a zai fara da godewa Allah a wata ruwaya bi tamdidi za ka ga can kasa ya ji ya gaya ma cewa fi ruwayati abi dawud bi tamdidi da kambamawa ka fara kambama Allah ka koda Allah madaukakin sarki ka girmama shi ita annabi da hamidillah da godewa Allah bi tamjidillah da kambama Allah wa sanai alaihi da yaban Allah madaukakin sarki tun mai salli ala nabi sannan sai kai annabi salati kaga wannan koda da inganta ba ai haka tsarin addu'a yake ko a bare Allah kirari sannan ayi annabi salati sannan ka roki abin da kake so har muka ce a gafi bidiyo cewa ko uku cewa an zan samu ne ma ka fara dan afa kanka cewa kai azzalimi ban kai wa Allah kirari kai wa annabi salati sai kuma ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka faɗi wannan cewa ba wanda ya tantance a bauta wa sai kai kai sarki ya tabbata gare ka ya Allah ni azzalimi domin zalunci shine iri iri ne zalimun li nafsihi wa minhum muqtad wa minhum sa'iqun bil khairat abubuwan alheri sallah yanzu baka zo ruwan ka shiga akan kari zalunta kai to ka zalunci kanka ta hanyoyi da yawa a abubuwan alheri ka ki ka tafi wani abu na daban to wannan din zalunta kai an gane ko to shine yake to bayan wannan kuma sai ka roki Allah abin da kake so in zan samu ne in ka gama kuma ka gama sai ka ƙara rubewa da salati annabi duk wannan yana cikin hanyoyi na amsa addu'a mun yi wannan a baya to sai ce bayan kai wa annabi salati sun malari a wuce ma sha sannan sai ka roki abin da kake so sai ka roki abin da kake so to kaga amma anan in ka je kasa za ka ga mala ya ce sai ne rawawa Abu Dawud fi kitabis salat an gane ko Abu Isa yake hada hadisin hakanin sahihun وابن حبان هذا زي زما واتو هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يقل جو وافقه الذهبي وصححه شيخ الألباني امام الألباني يتي حديثي ne wanda yake nan ne aiko yau wanda yake ingantacce tsarin ka kalli isnadin a idan iya isnadin za a dogara da shi za a raunana hadisin amma tsarin hadisi ingantacce ma muna da wannan hanyar cewa idan mutum zai addu'a ya bi wannan tsarin yau Allah kirari yayi wa annabi salati ya nuna shi a zalimi ne sannan ya roki abin da yake saboda haka ko hadisin bai inganta ba ya inganta a wasu wurare balantana ma shi ma ya inganta shi an لون آخر قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى السنعاني قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال حدثنا داوود الطفاوي wannan da'idi ne Dawud Tufawi da'idi ne an abi muslim al-bajali an zaid bin arqam radiyallahu anhu qala ibn sunni yace malamin sa abu abdurrahman abu imam nasa'i kenan ya karanta da shi kuma ya zo daga malamin sa muhammad bin abdul a'la as-sanani mutumin sham shi kuma ya ji daga malamin sa mu'tamir bin sulaiman shi kuma daga malamin sa dawud dufawi shi kuma daga malamin sa abu muslim al-bajali shi kuma ya ji daga malamin sa zaid bin arqam shine sahabu annabi alaihi salatu wassalam kale yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u naji annabi alaihi salatu wassalam yad'u dubura salati yana addu'a a karshen sallah yaqulu yana cewa allahumma rabbana wa rabb kulli shay ana ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka allahumma rabbana wa rabb kulli shay ana ashhadu anna al-ibada ikhwati allahumma rabbana wa rabb kulli shay اجعلني مخلصا لك في كل ساعه واهدني في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اسمع واستجب الله الأكبر الله الأكبر الله نور السماوات والأرض الله الأكبر الله الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله الأكبر الله الله الأكبر to yaji yace wato annabi yana biya a karshen kowace sallah mun fada duhur kafin sallama Allahumma rabbana ya ubangiji ya Allah kai ne ubangiji na wa rabba kulli shay'in kuma ubangijin kowane abu ana shahadu ni na ce da Allah Muhammadin abdu lalle Allah Muhammad bawan ka ne wa rasulu kuma manzon ka ne wane muke ya da'udu buras salam na'am Allahumma rabbana wa rabba kulli shay ya Allah kai ne ubangiji na mai rainona kuma mai rainon kowane abu ana ashhadu anna al-ibada ikhwati la sai da cewa lalle bayin Allah cikin uwana ne domin da ma asali daga tije da muke duka bai daga tije da muke kullukum min adama wa adamu min turab haka annabi gaba ɗayan ku daga annabi adam kuke kuma shi kuma annabi adam daga turbaya yake kowa Allah abu salsala duka sai ya koba kan wato annabi adam alaihi salam to kawai dai rasta ne rinji ne kala kala amma asali daga fiji da yake Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu mai rainan mu wa rabb kulli shay'in kuma mai rainan kowane abu ijalni mukhlisan laka Allah ka sanya ni in zama mai ikhlasi gare ka shine mukhlisan laka mai tsarkake wato duk abin da zan yi na yi dan kai dan Allah fi kulli sa'a a kowane lokaci wajibi fi duniya Allah ka shiryar da ni a duniyar nan wal akhirati da lahira ya zal jalali ya ba abokin girma wal ikram da karamci mun faɗi ne ma'ana karamci ko tun a cikin adabu da mufrad karamci shine mutum yayi ma aikin naira goma ka bashi ashirin wannan tsarin da kai yake kira karamci ka ba mutum abu bai cancanta abin ba kawai ka bashi shine karamci shi sa Allah shine karimi eh domin yanzu duk inda da abubuwan da muke yi ne zan a biya mu abin da muke da ba mu ma abin da za a biya mu ba domin iyalin bashi da Allah ya baka kawai wannan hirman din bashi kadai duk abin da kake yi duk sallaka da azuminka baka biya ba to shi za karanci Allah yake mana mutum ya zo ya ma leburanci yanzu na naira goma ba ba shi naira hamsin karanci kenan shi za a yi da aka zuwa na maganar cewa Abdullahi bin Ja'far Abdullahi bin Ja'far ana yi masa tambari da kariri kariri aka ake mara dan gidan Ja'far ibn Abi Talib amma wata ran yana tafiya yana sai ya da zango a wata gona sai ga wani bawa yana aikin gonar yana ta tattako wannan ya sa wannan yana da aiki sai ba shi sha'awa sai yake ta kallon sa kawai sai ga an kawo wa bawan gurasa da aka kawo gurasa kawai yana cikin aikin sa ya zauna ya dawo ya zauna sai yana jin yunwa kawai sai wani kare yake ko da gudu ya shigo gonar yana zuwa sai ya dauki wannan gurasa sai bai ya ɗau kare sun ya gurasa guda biyu ke sai rana aka kamar da ta dare ya ga ya cinye kuma daukar ta biyu ya ƙara baki Abdullahi bin Jafar ya zuba wa bawan Allah ido ya ta kallonsa sai bayan ya ga ya tashi ko ba ya ci gaba da aiki sai ya ce bawan Allah da Allah Allah da tambaya yake me tambayan ka yace kai me za ka ci yanzu yace ba abin da zai to da ba an ce yi mai wata tambaya cewa da Allah ya ciro masa kayan marmari mangoro ko goba ko na wanda ya fi kowanne inibi ya fi kowanne daɗi tufa tufa sai ce shi ne zuwa da tabu daɗi ba kawai ya kira wanda ya ɗauko samar ya ce ita ce tabu kowace ya ce shi ne sani ba me ya sa haka ya ce ya ce tun da yake bai taɓa kira ba aiki kawai aka zai to shi ne yake waye ne gonar sai ya gaya masa ya tafi gurinsa kawai yace ni ina cewa ana ce mun karimi a garin mu cewa ni ne shugaban karimi yace a ga wanda yake ne karam sai da gurin mai gonar shi kuma wani babban attajiri ne da yaje gurin sa basarake suka ga yadda yake shi ba ko ne daga gari kaza yake da Allah gonar kaza bawa yana so ya ciyar masa da bawan da yake cikin gonar nan da gonar sai mai gora ya ce san mu dai da yake yana magiya sai ya makira abin nan da kana da bukata abu ne rago mai ce to kawo dubu dubu daya tunda kai kake ka san kana da bukatar abu yanzu kamar guri da yake kana da bukata kai ne kake so kai musamman ba san yi kula ga ana da zai kiri gudu kuɗi ya baka saboda yana so shi ya san da yake har an gowa kawai sai ya ba shi ya lura ba wannan kuɗin ya siya siya yake da da yace da ma'aikacin ma'aikatan ciki da gonar yake bukata ya ba shi wannan kudin ya siya yana zuwa da ya dawo gona sai zo sai kira wannan bawa sai nuna wa takardar agreement sai yarjejeniya tsakaninsa da ubangidansa cewa an siyar mata wannan gonar sai yace to abin da nake so da kai ka sani yanzu kai a matsayinka na bawa na ƴan kaka yake sannan kuma gonar na bar ma to da na hankalin sai kwanta ya dauki buhun da ya gaba yake jin cewa lallai karamcin sai yanzu ya cika karam in ba da haka wato ga wanda ya wuce amma wannan abin da ya mari yanzu ya ce to bari ya kara gaba wannan shine karam kai wa mutum abin da bai ma cancanci bai ma abin da ya kai wannan matakin ba shine karamci to wannan shi ne kafa kumanta shi ne yaron wanda lokacin da aka shi Jafar bin Abi Talib a yakin Mu'ta su su uku da aka yi musu shahada Zaid bin Harisa Abdullahi bin Rawaha da shi Jafar bin Abi Talib wanda annabi yake zai tashi da fukafukai a aljanna saboda an tare hannayen da biyu aka tare da wannan hannun ya ruko na da wancan hannun ya zo kudin ne tutar kada faɗi har Khalid bin Walid ya zo ya karbi ragamar yakin to shi lokacin da ya mutu dan karami ne yaron bebi Abdullahi bin Jabir din bai bi shekara bakwai ba da karanin shekarun za aka rasu aka bai to wannan shine karamci to Allah madaukakin sarki karimi ne Allahumma sma'a wastajib ya Allah kaji wastajib ka amsa Allah ka ji addu'a ta shi za annaba suke addu'a sai ce innaka sami'u du'a annabi zakariya ba haka ya faɗa ya Allah kai ne ji ne kuma mai bin addu'a Allah ka ji wacce duka amsa Allahu akbar Allah kai ne mai girma Allahu akbar Allah kai ne mai girma Allahu nuru samawati wal ard Allah kai ne hasken sammai da kasai Allahu akbar Allahu akbar Allah kai ne mai girma Allah kai ne mai girma hasbi Allah Allah ya isar mun wa ni'mal wakil ma da lada abun dogaro in ya zama Allah wato ka san wato kullun irin kalmomin nan na zo ko wallahi alajib mutane inda muna gane nauyin su ko za mu ga yadda Allah yake Allah is more than wonderful kalmomin da kake faɗa ka rika hararu su ka ga me Allah zai ba a lokacin da annabi ibrahim alayhi salam aka zo aka duniya ta haɗu za ta jefa shi a wuta duk duniya shi sa Allah ya kirawo shi al'umma saboda inna Ibrahim kana ummatan qanitan abin da yasa saboda tauhidin sa tsayawa ta akan doran abin da Allah yake so shi sa Allah ya kirawo shi da al'umma shi sa aka ce duk yawan mutane idan ba kan gaskiya kuke ba tare da yiwu ne amma annabi Ibrahim shi kan akan tauhidi Allah ya kira shi al'umma saboda tsayawa akan tauhidi shine abin da yake nuna cewa yawa ba wai taron tarkace ba lokacin da aka zo za a wurga shi annabi cewa yayi kalmar da ya faɗa shine hasbi Allah wa ni'ma rasul wuta ta hada an gama cinna ta annabi yake tsaka ta kawo wato gudunmawa ita ma Isa annabi yake uktulul awzaza din da kuka hadu da tsaka ku kake ta hadisi ne ingantacce eh ba da yan yan yan boko akida wajen ke cewa me tsaka ce da za ka kake ta a kawai za a kashe tsaka shine da gaban Allah ya ji kansa wani ya tambaye shi yace wai me yasa za a kashe tsaka yace annabi ne yake mu kashe yace kuma ko kai yake mu kashe kashe kaza ne shi ne kawai magana ki annabi ne yake mu kashe me yasa irin masu wai ana magana Hausa ta ɗaya turanci biyu wai da za a ce kaza kaza shi yace annabi ne yake mu kashe yace kuma ko kai yake mu kashe kashe kaza ne shi ne kawai magana shi ne kawai magana Allah ya ji kan mala to wannan shine an gane ko to saboda haka ita ya faɗa haka sahabbai lokacin da aka yi dandazo ai kaga bayan ya faɗi wannan kalmar da Allah ya gaya mana a suratul anbiya kunna ya naru kuni baldan wa salaman ala ibrahim an jefa shi amma waye ya ba wata umarni Allah ne sai da kawo da tsawa yake ki zaman masa sanyi malamai suka ce da Allah ya bar ayat ya kuni baldan iya wannan to da an yi shiga zaskarewa ne sai Allah yake wa salaman kan yin amma ne aminci ba zai damu ba ba irin ba ne yake ba wanda yake irin da ba ta cutarwa kawai zai shiga cikin wuta yana shiga ya kwanciyar sa to haka wannan kalmar da ta ji Allahu wa ni'mal wakil ita sabai suka faɗa lokacin da aka yi dandozo alladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لان يجي فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله كدوba yadda Allah ya rika koro wato kalmomi a baya da aka zo aka ce ai wayancan mutanen sun hada kan ku sun yi kirifulin din a yawa me suka ce hasuna Allah wa ni'mal wakil Allah ya isar mana fadan la da mai isar wanki ne Allah ya Allah yake fan kalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da ni'imar Allah madaukakin sarki wa fadlin da falala lam yamsasu su'un ba wani abu da ya same su da kikarwa wa tabu ridwan Allah sannan suka bi yarda Allah madaukakin sarki wallahu zu fadlin ka duba abin da Allah ya kare ni sai ce kar ka dauka ya kansa bai abin da zai tsaya ya ga ya ba wallahi zu fadli na Allah ma botin falala ne azimin kuma mai kurba kai ka dauka ta tsaya anan har kiyama ta tashi idan ka bi wannan doran kai ba ya ba falala shine abin da ake nufi shine wallahi zu fadli bin nasra ma botin falala ne kala kala azimin kuma babba wannan tadabburin sai mun shiga gashi lokaci yayi wannan hadisin shi ma muka shiga muna da kalmomi da za mu ji waɗanda ya gabata za su ƙara mana imani da rutsuwa musamman idan mutum ya hadisin da za mu biya za mu bayanin in muka gane shi muka fahimta da kyau to za ka ga mutum ba zai zama ba hasali ba kuma ba za ka zama mai zuwa gurin bokaye ba wallahi in dai ka fahimta gashi muna faɗa yau da gobe to da ga mutum ba zai zama ma sadi ba kuma ba zai zama sai zuwa gurin bokaye ba in Allah ya kai mu bayan sallah muka tashi za mu dora a kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sana da kai na ga yau ma ba yau ba ruwa aka sha ba yau neman samarin aka sha to masu hidimar Allah ya saka musu da alkai Allah ya biya musu bukatun su duniya da lahira muna roƙon Allah da sunan ka kyawawa da sabobin ka madaukaka sallah da take kin karo mu duk wanda ke cikin damuwa da wanda ba za su wato suke jin tsoron layya Allah ya hore mu Allah madaukakin sarki gaba da ka ba kowane musulmi ikon yin layya domin layya ibada ce babba kwarai da gaske ibada ce mai girma wanda mun sha faɗa kafin ma wanda yanayin ba sai mutum yana da aure ba ba ko ba aure zaka siya ko ba mai soya ka siya ka raba mafi yawanci masu zuwa aikin hajji ai za ku ga mata daya ko ba dauka kawai yanka ake a raba wa mutane to irin wannan yanayin yanzu idan kan tafi wanda ya tafi aikin hajji ko bai da aure zai tabin su ne sai sai an baki ragonsa haka zai ce sai an baki ragonsa ba an yi sadaka irin wannan abu ake so kai a garin ku ba kai lai ka raba wa mutane an fahimta da kyau ku saboda haka yana da muhimmanci duk da cewa a tantin ma ya halatta ka tafi lokal haka ciwa din ba sai ka biya ba ka je ka zaba ko ku haɗu ku bakwai ku yi layyar ya halatta in dai ta mace za ka yi ko kirani amma in kirani ne ba magana layya amma ta mace da kirani sai ka yi hadaya sai ka yi to ka duk wannan mutanen mu za ka ga mataki ya tafi yana yi a kan amma anan ya ki yadda yadda ya layya wai sai ya yi aure wannan shine sannan muna ƙara jan hankalin mu cewa lallai azumin arfa yana da falala a daure ayi azumin arfa azumin arfa zami ba azumin rana asabar ba an fahimta da kyau ko yau saboda haka a daure ayi azumin nan shekara biyu gaba ɗaya rayuwar mu kuka kalla ina yawan faɗan wannan za ku ga wato annabi ya ce a baro ummati sittuna aw sab'un shekarun al'umma da mafi yawancin kiyama ta zo ƙarshe saba'in ne ko sittin to mu a rayuwar ta mu aka auna gaba ko da aka dauka in ka shekara 50 yanzu a duniya ko shekara 60 a duniya yanzu in ka dauka za ka gaba ɗaya shekara 20 bacci kai a domin awa ta ba take bacci 24 hours in ka raba gida uku za ga wani over three idan ka san mu musamman a ira din mu yanzu da muka zo har mun fi shiga uku ba saboda mu yanzu bayan ya shigo za ka sai an dauki kusan wani over wani over ko kuma bayan shi zai fada shi za muka ce hisabun mu idan aka ji alkiyama sai ya gune sai na Abubakar da sai na Umar tsawo domin jikin ne wawun da Allah ya mana bai mutu ba sannan irin abubuwan da muka ɗebo masu yawa ba su ɗiba ba duk masallacin nan tun mun fi sai na Abubakar riga na rantse da Allah mun fi shi kaya mutanen Umar ya mutu ba ba shi da riga da wando complete an rufe shi da in an rufe kansa sai kafa ta wuce annabi yace ku sa mai ganye babar ta asali biloniya sai a makka idan ya dan da kafin ya shiga musulunci idan ya taho ya taho an samari an yi wanka an fito da wamba in musa ya taho duk wani dan gaye kuyayi dan da yana kafiri ko wanda mai gayi kuya yake domin ya taho za a kalli wato za a kalli me yake kiransa makallar rigarsa tun daga sama har ƙasa gwani duk cin bakin gefen rigar gaba ɗayan sa gwani to duk ɗan gaye uyayi duk ɗan gaye uyayi amma musabbin umar saboda musulunci sai da kai matakin da wato gashi yanzu ya zo ya shiga shi ne fas ambasada da annabi ya fara tura madina saboda wannan ya kai matakin da yanzu babu babu ba ba shi da kaya cikakku baban sa ta saba prosecution yace shi wanda kace in kana so dama da komai naka ka fita daga musulmi yace wallahi ba zai dawo ba haka yayin hijira yayi ba annabi alaihi salatu wassalam saboda annabi aka tsaya ta shi gaba ɗaya wai da komai kuma yayin da to irin su ne ba shine Allah ya faɗa bakin zai yake min almu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahi alaihi wa minhum man abana abahu wa minhum man yantabi wa ma batalu tabdila ko da ɗaya ba canja ba to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu rika lura ko da yaushe Allah ya baya baiwa ya ba ya baka dama to kai kokari ka dama wani da muke tattauna kafin mu shigo karatun nan yana cewa shi kafin tuntuni yake ba da dambe yanzu auren ya kusa yake cewa tuntuni yake layya to irin wannan shine abin da ake bukata sai madashi Allah ya hore ma kana iya riƙe iPhone a hannunka da manyan wayoyi to ka iya daurewa ka yi layya ibada ce babba Allah amma da yawan mu ba wuce sai dauka wai sai yayi aure ko yace wai wa zai siya ma sai aka sai ka ci amma wanda yake sai kaji kawai in babu hali shi kenan amma ga shi nan alhazai duk wannan dabbobin mafi yawanci kasashen su filastin su waye talakawan kasashe ake kaiwa har afirka suna kawowa saboda haka a daure da Allah wanda Allah ya ba ya iko ya wanda za su iya haɗaka su yi a taimaka wa mutane kuma domin duk da muna ta roƙon Allah madaukakin sarki za ga dabbobin ga su yanzu duk a titi sun cika titi suna ta hararan mutane kana kallon su suna kallon ka amma fatan da muke Allah ya hore wa duk al'ummar musulmi su ja eh domin ibada ce babba kwarai da gaske Allah ya sa mu dace muna roƙon Allah da sunan sa gawawa Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye masa iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu da lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da ƴan uwan da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunan sa gawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya fitintunu da suke damun mu a jihar mu Allah ka maganta mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu Allahumma aminna fi aqanina wa aslih haymatana wa la umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa taba'a baka ya rabbal alamin yan uwa da suka sa aure a gaba da wadanda aure sa ko a gaba Allah ka shigar mal lamarin Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين